الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشفع عن سالمي ويسر عمري وأحلل عقدة من سالي وقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatunmu na babban malami abu abdalla muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya yi wato ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida an karni na hukumi shida a cikin wannan littafi mafi girma wajen tarbiyya al'adar mukhlas a wannan rana ta alhamis ina ce hudu ne ko hudu da wata rajin biyar da wata rajin shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da tara wanda ya yi da ashirin da biyu ga watan mars shekara ta dubu biyu da tara da kuɗin najeriya mun yi darasi ashirin da ɗaya ko da biyu ha da biyu da biyar to ashirin da wata zamu da shi da zama ashirin da biyar baki na dari da talatin da kuma ɗaya sannan kuma sannan za mu tashi baki na dari da talatin da biyar hadisi na dari biyu da saba'in da yi na ne ko باب النزاع وسن الخلق يوم كذا منهجي ما جيت وجه دونام الجواب والسلام na'am yace babu hukun hukun babu da yake magana a kan kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u domin ɗabi'a ne take rufe annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa addini ma gaba ɗayan da shi ne mu'amala to in ka ga mutum yana da mu'amala mai kyau yana da kyawawan ɗabi'u kuma ababen da suke yi wa mutane wahala ke kwarai da gaske وشيء ما يشتكي عمل يجي سوى حدثنا عبد الوليد كان حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بكر قال سمعت على الخيخاني أناه الخيخاني شيء يقول هذه كذا ما كمان يلا سوى شيء ابن يعقوب مولانا ابن إبراهيم المدني kuma kika ne daga cikin manyan manyan wannan malamai domin a raba da wasu malamai suna waya wato sun yi ruwaya daga jami'ar har zuwa gare to shi ne yake cewa an kuma jarda an zama daga kuma jarda kuma jarda kuma babban kun sa akwai alama akwai kuma jarda sukura akwai kuma jarda alkubura idan ba dan abu jarda ne kace babban an ce kitabawa mai mai bauta ga yana da ilimi ga yawan ibada kun san abu ne mai wahala ka ga mutum ga ilimi kuma ga ibada wani za ka yana da ilimi amma bai da yawan ibada wani kuma bai da ilimi amma mutum ne mai yawan ibada to saboda haka shi ne ake faɗa tana da wannan ɗabi'a to saboda haka wannan bai wanda tana da kamar wato mita lokacin da wata ana zaune ta ce cewa abu da zai zama ya yi daɗi ina son kasancewa da ko da bayan mutuwa sai ce ce kira don zama mata ta ko na mutu kada ke aure da lokacin da kuma ya yi ba duniya ya abu da zai ya suna gaba ya suna abu da zai da gaskiya sunan amir bin ra amir ko ikon Allah abu abu abu din na ta ga maka cewa yake suna ya kai domin shi yake nuna kana da alaka da su da haka ba kai da sunan ka amir bin ra ko ko wani bane huwa to shi ne yake cewa a abu darba yau eh shi duk da yana yana karkar cikin da sunan littafin da arba da kawariya arba da kawariya shi ya sunan yawwa shi ne ko za ka ji kamar zai zaki haka za ka ji a harin lafiya to shi ne a to shi ne yake gaya maka haka bayan abu da za ya rasu a tsawon lokaci sai ya aika sai muawiya ya aika wa sai na halifa yana sanda da aure domin kyakkyawan mutum ne ya ta ce wallahi ba sanda ne ba ne ba amma dai hukunci na alƙawari cewa ina tabbata da cewa da shi a ajiyar sai ce to shi ke na jera wani shi to da aka bamu da za ita ce wannan bai wa Allah da to an karbo daga gare ta an abi da za ne kuma abu da za an nabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi yake ba ni dangi babu wani abu annabi annabi haka bi ya yake nabi yuhi da nawo saboda haka babu wani abu duka ko me ya wanda ka sani da wanda baka sani ba asqala fil mizan wato fil mizan wanda yake a mizan asqala min wajhi al khuluq wanda yake nauyi mizan ke da kyawawan wani shi ne da asuwa ne zai sace ya kamar da yanzu yanzu ba ka idan aka kawo su ke idan za a ta tura masu yin kamar ko ko auduga ai ka ga sai da yawa zai da mota amma ka zo su ba nan da nan sai ka ga yayi kasa kuma barin girma to kamar haka ba ke annabi alaihi salatu wasallam yake kwatanta da kyakkyawar tafiya ne ce dawo to wato wancin ka babba ne sai kawai ya dalla to ka kuwa mutane wanda aka akan abu ne wanda yake wato mai ban kayan da ya kamata a kula da shi sosai wannan hadisin bayan kokari a daga shawarar abu da wanda su kan fi a ibn Hibban sun rubuta da shi a kan hadisi na gaba ta tsara ba Muhammad bin Rafi kana ta tsara su biya a ne a a wani man shi Sulaiman ko ko ba da mai Sulaiman bin Shara ana biwa'i a biwa'i din nan kuma zamanin muqaddara ne zamanin annabi aka yi shi amma kuma bai gamu da annabi bai ga annabi da ya mutunin da zamanin annabi ya ga annabi bai taba gamu da shi muqaddara ne ke cewa ko an muqaddara mu awa kai ne an masuru da kaba suru shi kuma mun fara maka tafi da ake yana kanai shi ma zamanin annabi aka yi dan sahabi ne shi ne wannan hadisin a tsarar ke da hadisin sahabi da ya yi ruwa ya ruwa da Allah sabanin da aka tabi da tabi da tabi ta ce ko tabi daga sahabi tabi da tabi inda da tabi to wannan a tsarar ne a kawo wato sahabi ne shi ne an fasuru ne an karbo daga fasuru kamar yadda muka faɗa wato sunansa ba shi ne cikakken sunansa ba kamar da muka faɗa ba duk ibn al-ajja ya kuke hana da wannan da aka ce ina wa shi ya sanya ba suna ba duk ibn abdurrahman dan imamu jahili yana cewa bai taba ganin mutumin da yake kamar bayan karatu ni san karatu da ya da ba yana cikin ɗaliban abdullahi da masu sannan kuma yana wato mutum ne mai son koyarwa yana yawan yawo yana koyarwa mutane wato karatun fikihu da rayu da a lokacin ana fi da turai ko ta aka yi wannan babban alƙada ta aka yi ya ma fi shi ne saboda yawan ibada su ta aka yi sai da sallar da sai da kama da tafi umar shi masaru ya san shekara ta 63 yana da shekara 60 lokacin da aka yi kanikiya da a saboda raunin da aka yi wani da hannun da ya yi yau da na biya kujin da sai na a yi ba wanda ya ba shi gari da na ka ce a cikin mutanen kufa kam ba ka bi yawan duba da zama ba bai zama faɗa a baya ibn sa'ad yana da cewa da baka yana cewa ya rasu ne a shekara ta 63 bayan hijira shekara ta 63 to shi ne ya ruwa ya yake cewa ana Abdullahi bin Amr an karbo da Abdullahi bin Amr kafa لم يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شيء النبي صلى الله عليه وسلم بفتن ديني على الرجاوة ولا متفشيشا فهو من شيء كتابة annabi baya kwata annabi bai taba zaki ba kuma baya wala mu da ba shi ba mai aiki ta da ba kun san aiki ta shi ne bayanan da ake a rediyo a ce an yi zaɓe guri kaza an yi kaza duk wannan abubuwa aiki ta zuwa da ya kyawun bayan ya yi da a ce misali in tsoratarwa ne sai a faɗi laifin a faɗi kuma hajjin da ake wannan shi ne razanarwa amma da zarar za a taɓa ɗan laifin akwai bawa Allah da ya ce wallahi bai sani da aiwani ne ta ji a jiki ba wai yaro bane bai san fyaɗe ba sai da ta ji a jiki wai tambaya ne fyaɗe ko ni akwai ta cikin wata ta ce wa jinka ta ta taɓa tambaya ta ne fyaɗe babu ne fyaɗe saboda yawan faɗar da ne babu ba a faɗar ne narko da aka yi wa wanda ya yi laifi karatu sai dai kawai ta kala ba saboda shi a kwanan ko kuma wani journalist aikin da zai je kawo labarai wanda kuma ya kamata mutum ya sai da labarin da zai kawo domin ya ce da Allah ta da alu ba wai aka da ba kawai wannan kuma ya ya kuma ba ya ce wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa qiyarukum la aqulu a hasinukum ablaka sune mafiya kyawun kudajiya sune zabakum ba ne ba ka ga wannan hadisin ma yana cikin musalla a cikin babu da yake wahala a kan sifatin nake sannan kuma a da karkashin babu da yake magana a kan manaki ba su layi da masu matsayi imam kuma ya kawo a cikin fawzani hadisi na gaba hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyu حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه wannan nan gaba za mu tattan shi a nan gaba za mu bayani a kan abu bin sa'id yana cikin manyan malamai amma na gaba Allah ya ga za mu bayani a kan in ka ya ce abu bin sa'id an abi an jaddi to abin da ake magana a kai shine wato a shu'aib dan Muhammad dan Abdullahi dan Abu dan Hasib an gane Abdullahi dan Abu dan Hasib ne kakansa asali sunan da Shu'aibu bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Shi kuke hana da wannan sunan. Za mu go Allah ya ko na ciki a gaban da za mu yi. Sai mu fara da yanzu. To shi ne yake cewa an abi an jadi muke mahaifin nasa shi ne ga wato Shu'aibu Amru ibn Shu'aibu ko Muhammad ko kamar yadda muka faɗa. cewa sunansa Shu'aibu bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al shine sunansa addadi annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya ji annabi alaihi salatu wa salam yana cewa akhyarukum aw kuke akhyarukum bi ahabbikum ilayya kin bana ba ku labarin mafi soyuwa ku a gare ni ba wanda na fito wa qarabukum minni majlisan da wanda kuma yake kusa da ni wajen zama yawan kiyama da ranar kiyama a ina ake nufi na na ba da na ce da filin ita da eh kaga duk wanda ya gera rufar da annaba ne da aka zuwa ne ya dan aljanna a filin ita ba to a ta filin kuma guri ne da ba za a kawo ala ba to ba na ga muku wanda ya kusa da ni ba ranar alkiyama wanda ya kusa da ni to shi ne kamar masakatan kawun sai kawai sabai suka shiru ba a da mamace ya ne ce kuma cewa kin ba na ba ku labari to wanda ya mutu yiwa a gari da kuma mafi kusanci da ni na wajen zama ranar alkiyama a fili misali kenan suka kuma yi shiru zai yi fara da uku kanan kawun sai mutanen da ke sabai na ya ba su ba biya ba shi rana ta da sai ya zama kuma kuma wanda ya fi kowa kyawun ɗariya a cikin ku yana kuka da bayan imamu bukari imamu ahmad da ibn hibban sun fitar da wannan hadisi hadisi na gaba hadisi na ɗari biyu da saba'in da uku حدثنا اسماعيل بن ابي كويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الشعقاء ابن الحكيم الكلاني بن المدني عن ابي ثاني السمان عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنه عليه الصلاة والسلام يأتي إنما بعثت للي ni an turo ni an aiko ni da utan lima dan da kika sani a akhlaqi aka ka ba shi ruwa da kace kuma shi ne ya dace wato kyawawan alai sai ko rani a kyawawan alai ai ko annabi ne ta tsara sai ne kike kyawawan halaye da dabi'u da dabi'u waɗanda sauran annaba da salo da tsara duk da jikin da annaba su kyawawa da annabi ya zo ne yi kuma ya tsora shi ne tsoron da yake faɗa ya zo ne zai yi a cikin ne mai tsoro wanda ma'ayin zira kuta da shi a cikin hakamai da hanyar da wanda zubarin ya kuta da shi imam bukari ya kawo da kitabun malaki imam ahmad imam al-hakim duk sun fitar da shi a cikin akar da wannan rawayi imam muslim ma ya fitar da shi a cikin al-fadhil shi wannan hadisi to shi ne yake cewa hadisi na gaba حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ranar da Allah ya kara mata ita take ma kira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina alayhi ba ta ba ba mu kira da annabi Allah ta bada gare zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba tunda annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam in ya ka baki zabi tsakanin abubuwa guda biyu in lam ta alkaru wa fa fi ya da mafi sauki misali sallah raka'a ta da azumi da raka'a ta biyu ba tare da wuce ka dauke da sarka a gari misali ko ana kuma ta zuwa ce ga raka a cikin za a yi a gari kaza kuma ga raka a ta ɗaya zai ci kare ya ci kare to a nan a cikin asirin kira ma aka lafi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ga mafi wahala ga mai sauki to da sauki ya ke illa tsara a yi ta ruwa ba sai sai ya zaɓi wanda ya fi sauki to aka annaba ne da zaɓi da sulami wahewa wannan shi ne ɗabi'ar annaba ne salatu wa salam to sai yace a malam ya kun yi suna su fitar wannan abun ba wato zunubi ba ne in dai ba zunubi ba ne ai mayu a dani na isi da abin da zai iya kai mutane zuwa ga zunubi kenan in dai ba wannan abin da zai kai mutane zuwa ga zunubi shi ne sauƙin to shi ne dauka shi ne malamin ku isma bai da ka isma idan ko wannan abun laifi ne laifi kana ba'adun nasu ne wannan ya kowa ne da kara ba ya zama kare wa man da kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsi annama ne da ya ka ce taba daukar fansa a kan kan kai wa annama ne ta fi zama ne da wannan ne taba ba wannan ko yana bai taɓa ɗaukar kansa a kan kansa ba sun ne illa an tuta haka hurmatun lahi ta'ala sai dai nan an keta albarnar gobe to anan baya a kuskuwa dan za ka wani sai a kuri da jiki a kuri da yawa ko Allah aka taka wa gonka a wannan ya zama wani cikin kuma a kuri ana so ka yi ne akan kansa in ya ka taɓa amma aka taɓa Allah ba a zuwa ga gonka in kai a kuri a nan ya zama kokonci domin girman wanda aka taba a ranka ya kamata ana na kalmi da nuna damuwar ka ba ta ga wani kalmi wanda duka ba da duka na damuwar ka ta bayyana cewa ko da na an ga ba ka kuji ba ka wani yanzu za ka kai Allah za ka wa ka ta ka wannan shi ne sai dai bayan da kimu lillahi azza wa jalla biha to yana daukan banza saboda wato an keta alfarman ubangiji na ubangiji biha to ke ta wata ita ta ba malam Abdul Razzaq ya wuce ba ta ba cikin wato babu kada Abu Dawud ya wuce da shi wa imam muslim ya magana a cikin kitabul fadail da karshe imam malik ma ya magana a wannan hadisi hadisi na kuma hadisi ne mai kyau na to shi ne yake cewa hadisi na gaba ɗari biyu da saba'in da biyar a tattara Muhammadu bin Kafirin duk da suna cewa makofi ne amma ne yana da hukumar marfawa wato hukumar marfawa hadisi ne wanda yake ingantacce kuma domin ba da ya kawo shi a cikin al-sahiha sai su lalle al-hadisi sahiha حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زبيد عن زبيد عن مورا زبيد بن shi ne ake kawo islamin da ya yi tafiyar da babban malami ne wanda ake cewa duka ne ko mutum da yake warabu don an ce ya tashi sallar da rashi ne farka to sai da da alhaji da yake gyara ya rusa da kara da dari da ashirin da biyu a ƙasar da biyu kenan bayan hijira to sannan sai an mora shi ma wannan mora suna cewa kafin mora suna ne na jahiliya mora ɗaki kenan zuwa da suke cewa muratul hayy haka ba rawa da suke cewa muratul bin surahi surahi an gane ko ko ce muratul hayy ko muratul hayy ai kaga akwai tafi tafin wani abu da kana ja da kayan marmari za ka tashi ne amma ba mai damu ba zuwa ce cewa muratul hayy ko muratul hayy shi ta jin da za a nemi ne ba ta ciya ba suna ne na jahiliya ya biyo shi shi ba kuma an haife shi zamanin annaba alaihi salatu wa salam amma bai ga annaba alaihi salatu wa salam ba ba suna da cewa kana da biya hadisi za ka da kawo dan cewa haka yana cikin masu ibada cewa dan a rana allolin namunan su suna kai ba da gida sai ka rika mamaki wani lokacin kiri da ne gida ne a albarka a lokacin nan. Eh, ya rasu a shekara ta tamanin da shida, ta tara, tamanin da shida. Ana Abdullahi kara Abdullahi na Masudi kira. Inna Allah ta'ala ka sama bai lagu a alaƙa wa kwarai wa Da ke lallai ana kuma cikin sarki ya raba muku halaye muku. Ka ba ka sama bai lagu a alaƙa ku. Kamar yadda ya raba muku arziki muku. za ka musamman mata ya kamata a kusa yin hadisin nan sosai da bayan da za ka wata tana dukkan nan ta akan wata ɗabi'a misali shirya ko rashin gaban ta sai ka zara zuwa gure maka shirya ce ne haka halin da ɗabi'a ce in ka koma ta yin da malamai suka yi a hadisin za ka ake wannan ɗabi'a sun ta ba yau in lafiya na kamar da musulmi ne ke faɗa ɗabi'u kala biyu ne akwai wanda suke wato haka Allah ya halitta ka kai abubuwan da kuma ce wato a muktasamai akwai jibillai akwai muktasamai jibillai masana da wahalar canja muktasamai kuma su ne wanda za ka yi ta koya maroki ne ke sai a koya ba da wuta sun ne mai kuɗi sai a koya ba da wuta duka to akwai da biyu da suna saurin canjuwa akwai da kuma suna da wahala canjuwa na wankan magana na wanda ya tsari da yake laraba ke shawar ba ku yi ki canja sai in ko in ba da kafa yi ba wai abu ne da zai ba mutu da su suna da wankan magana ne ba to shi ne yake cewa a Allah maka wajen sarki ya raba muku halayen ku kamar yadda ya raba muku arziki wa inna Allah ta'ala yu'til mala ku sani Allah yana ba da dukiya man ahabba ga wanda yake so wa man la yuhibbu yana kuma ware daga wanda ba ma ya zo masu kudin duniya yanzu musulmai na ɗaya da na biyu musulmai na uku ba duk ba musulmi roma sosai duk ba musulmi ya ce wajen na bakwai ya ka zama musulmi a lissafin da suke na ruwan Allah mulkin ba musulmi ba duk wasu wajen masu kudi da kake ji na duniya ba musulmi ba to Allah yana ba da dukiya ga wanda yake so da wanda baya so amma wa la yu'ti iman illa bi baya ba da imani ga kowa sai ga wanda yake so haka da riya Allah ya sai ga wanda yake so in kan kana da imani to Allah ya hada sai ka goge ba faman zanna bil mali an yi ka wa huwa da yake tsoro yake ruwa da dukiyar da wani ciyarwa misali bai kuɗi ne amma kullum zai yi ta cewa barajiya ta kuɗi yiwa da za a ce ba wanda za a ce mata kayan aiki yiwa da za a yan uwansa da ma makota kowa baya amfani wani sai dai ta faɗa ya kasa wannan ciyarwa wa kafa al'adu an yujahidu kuma yake jin tsoron ya je yaki da abokan gawa ya ta ba ta haji wa ban zai ba shi kaji da kuma yake jin tsoron duwan da ne kai ya yarki yake jin tsoron wayannan abubuwa ba mun yi in duwan da ne zo baya iya tashi wani abu alheri ko da haka alheri an yi wuce a wurin mukama da duwan da kanka an yi sai su ne ko kuma an yi kaji da wuce zo ya wahala domin da kanin kanan ne za ta fi kabari alkabaci ne makyaka ko wato dare zo ya wata shi a zai wata shi ta ne in yi kuɗi ga kuɗi amma ba ya ba a yi wance wani ba wa Allah a Afirka na da kuɗi ne sun taɓa zuwa goma wani kankana za su yi sun sai a gurin an sai kawai ya gina ku ya ce zure ba su wani ina ma shi ne da yawan kankana ya ce ya ce za ka yi ya ake yi wani shi waye ya ce ka ya yi wani kayan sa ne yana da gaske shi waye ke wani ya ga kwaya babban mai kuɗi ne afirka gaba ɗaya ma ba ma a najeriya ba su kau da haka kaga ayyuka yana jin tsoron ayyuka ido ya wa'adda shi da dare ya yi wani hankalin da zai kai saboda ba shi da wani to shi ne annabi ya ce duk wanda ya bada irin wannan ɗabi'u uku ga kuɗi ba ya iya taimaka wa kai ba ya iya ciyarwa kuwa da zai tafi kullum za a yi shi ke zai ce wanda yana zuwa ta ce da su shi ya kasa babu kuma bi duniya ne amma ruwa ta hana wanda yake jin tsoron wannan kuma yake jin tsoron fita yanki a wato yawan kalmar Allah da ne yake jin tsoron dare saboda kada ya jawo hana wa ne ku firmi kauli la ilaha illallah yau da ba wannan zikir la ilaha illallah wa subhanallahi wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah Allah ne ka sani shi daga bangon ruwa da tsoro da rashin kuma a wannan ko a cikin makaranta ke an ba mu wato sadaka an ba mu wara wa ne shi ne kyau ya yi gani babi na ɗari da talatin da shida hadisi na ɗari biyu da talatin da shida babu sahawar nan babu da yake magana a kan sahawar nan a larabci suna da bambanci sahawar nan shi ne sakin rai mutum kuma bayan sakin rai kuma sai ka zo mai kyauta ko da za ka ji ba a ne ko ba ne bai kowa ba ko mai yawa to matakin farko shi ne alƙalar shi ne aka da cewa da kai ni saboda kyautarsa na biyu a zaramu ko kwadaiki sannan na biyu shi ne alƙalu na uku shi ne alƙalawa ko alƙalawa yawa kowace wannan hikima bayan shi da zai zama alkaliki da karamci shi a wato aljawar ko ba na doki ba mai garma dukiya na ne kyauta sannan kuma sai a cikin hanyar ibn al-qayyim ya kawo mamancin su da kuma da ibn al-qayyim cewa za ka ce alkari shi ne wanda yana da kyauta a baki ka da shi kuka yi da ku sai an tambaye shi amma kuma shi zai kyauta da yawa ne shi ne kari sai ka wani kari an gani ko yawa shi ne shi kuma mai kyauta ne yawa da kyauta da hankalin nan amma da sabon misali wannan shi akwai alaƙa ko dai wanda ne ko bane ko wani akwai dai wani alaƙa ta sabab wani abu ya janyo yana da wata alaƙa da shi a taniyin kuma ba da shi ba da baba kuma ta tafiyar abu zai sa shi kyauta mai yawa kaga mu a hausa ai duk kyauta a ce cewa wani mai kyauta ne amma a namu shi suna da wani shi sa sai ana kiran abdullahi bin ja'far ابن ابي هاشم الجواد ابن الجواد عبد الله بن جعفر dan gidan da abu bin abi talib ne kuma ku manta ba abu talib yana da yaya maza hudu ko wanda sai suna da dare shekara goma goma Sani ya yi ya yi ba a gidan da shekara goma akidu ya yi ja ba da shekara goma ja ba ya yi ne sai da da shekara goma kuma duk wata daya ko wannan maza ke da duk ma yi da su sai na to an zo yakin mu'uka shi jabar shi ne wato ma abokin muka kai ne ko da ke ba a yakin mota shekara ta nawa kai yakin mota shekara ta nawa to wannan yakin da suka fita da shi da sai iko da sai aka ne ko da kuma a Nuri Abdullahi da Ramaha annabi ne in wani ya shahada wani ya ba in wani ya shahada in ba ku manta ba an cire ba Allah ya tsare shi annabi ya ce za ka ku kafa kai na Allah da ranar kiyama ku kafa kai to sai zo to shi Abdullahi yana da kananan shekaru yana cikin sigaru sahaba ya da sahabai to da mai kun yin shahada sai a zage shi a gidan shekara da yawa amma bai biya shekara biyu kenan da yawa ne gidan Allah ba ya sai gaba da kafin zai ya rike to bayan ya rike shi an mar tambayi da cewa mutum ne ke kyauta misali zan babu akan gaba sai mu dan da kuma tabu gaba wata rana yana da gona a bai'a bai'a da kuma wuce a baya yana da gona to dai ya shi kowa zai tafi gona kawai sai sai ya da zanku a gonar wasu bayan Allah dan ya huta sai gona bakar fata bawa shi yake aikin gona sai zaura yana cikin zuwa da yake kallon ya ka kawo wannan bawan aure yana kujewa ne su ga wani gari ya shigo da gudu yana samun wani sai ba wannan da ya kuɗe sai ɗauki kulta guda ɗaya wato loma ɗaya wata ila guda da shi guda uku ko kuma wani barbara uku sai wata a yana ruga wa kace ne wanda zai yi yi kaje din da yana da shi kuma da ko tafi shi ruga wa Allah ya Allah ko yana kallon shi shi shi kuma da ko tafi shi ruga wa ba komai shi shi bayan karen ya ci ne gaba ɗaya ko shi shi ya shi shi shi shi shi shi ba Allah da Allah ya tambaye ka wannan karen naka ne ce wa karen da wani yana zuwa da ne yake baya zuwa yake to wannan abincin da aka kawo ma yanzu za a kawo shi a wannan shi malmalar farko ta safi ta biyu ta rana ta uku ta dare shi kira abincin da yau yake to ya ka dauka ka ba wa kare yake mu an kasar musulmi musulmi ke da mu ba ma kiwon kare da duk yadda aka yi wannan karen da gani ya zo da gine kuma yi wasu ta koro shi shi za su wani da wasu. Ya fi lafiyar za mu yi a zuciyar da ya gara da yake ai. Yace ana ce mun mai kyauta dan mai kyauta yace yau ba wanda yake mai kyauta. Yace da Allah idan ke gonar nan sai da yana guri kaza. Yace su zo mu karkar da ruwan. Suna zuwa da suka kai tafi ce ba wahala. Gona ka na ji za ka ce shi idan Allah ka ga wanda ruwan shi gaskiya wanda ya ce ba. amma duk da kai kake so gaskiya sai kuɗin da kai rawa ya jira ya yi to amma shi wannan da jira ne to ne ke komai na gona a jira komai har ba wa ya yi da ya rinka ba kuɗi mutane a sai dubu da ya ce kuɗi ya ya ce ya ce yana siyarwa da ya wace kuɗin sai ce ba wa Allah da zo wani na yi kuma gonan nan na ba ta shi ne ake kiransa wato ake bada fara kuje wajen kyauta ya kure saboda yana so in ba haka wanda wanda ya fi shi kyauta in dai ba wannan abin ya masa ba to saboda shi ne to ka ji wayin Allah Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib to shi ne ake magana a kan sakawa sakawa din lafi take rai akwai wanda zai zo ka ga yayi irin wannan abubuwan kawai ba wani abu ba fa dai in zabe ba ba ba ku ga shi da ya ba da ya wani ba ma da yanzu ko yanzu islamiyyar mu yanzu da ake gida da ya zo lokacin da ya zo aka ga filin da za a biya kawai sai ya ce aka ce nawa sai ka je biya ba taɓa ganin da zauna a biya kira na zo ne akwai wanda ya haɗa cikin shi an yanzu ne a makarantar da aka kawo shi ya zo garin nan ba garin ne ba ran da ya zo aka kawo shi ya zo da dillalai da waya aka ce nan kawai shi biyo ba ne ranar da ya taɓa mai ya ce mata wata fi ne ya muku na da yi sai juya ka biya sai ya ba da wani kawai abin da yake shirya sai kuma kallon yaron nata sai ya ce mata yawa sai ya ce da biyu a kusa da shi sai rama a haka sai ya ce wannan idin ma da ku tambayi wannan na biyu ba a haka ba a nan ya yi kadan da ce wallahi da ba ya yi haka ya ce a kwana da ku tambayi wa haka na ce wallahi da ya yi haka ya ce ya kenan sai biyu ce ya rasu addinin ba ta gina ku. Ita kuwa gida a kayan masallaci sama da keji, malam abubuwa sun kuke da jikin goma da ta. Ita ce ya zai suna da abubuwa goma ta ne kai. Abubuwa ba ba ta goma kenan. Sai na ce a cikin a masallacin mafi Sai kawai ya juya ya sa da ne wani makina. Kawai ya juya. yanzu zancen da nake ina so in gaya muku cewa muna da wasu abdullahi bin jafar sun suna da zancen da nake muku yanzu a rufi a abu a zo rufi a zuwa goma sha ɗaya da wasu da ko ban abuna goma sha ɗaya abdullahi bin jafar sun mu ma akwai ko ba guda to akwai irin ire-iren kuma wallahi abincin da ake aiki banda ya san da yake kula da zuwa to sai ka zuwa bai sani kuma da kusan tsaye to irin wani abubuwan da yawa ba wai biya ake kawai na kudi mun dauka abin lafiya a to ake karar kai ma da ne shi ke na abin lafiya ta ba a ce rabiya da wa ba wuce a sawa za ka yi a kai ma Allah ko wuce sarki ne kawo kai ba ka dama za ka yi inna ba su ne aka kudi wajen illahi la da wuri domin ku jaza'u wa ra'ikuma duk abubuwan da Allah ya kawo ba yana nufin wasu mutane ne za su yi a baya ko wasu ba za su kuma ba a ce ta kyambo ko illa ta kuma mai talaba illa ta kyambo bil kirari falara wai da ku wasu ya kamata ba su kalu akwai mutane Allah suna sai dai ko yi an bana mutane su lafi da suke ko Ahmad ibn da suke a gurin nan wanda shi ma ka ga hukunci yake mutane wanda za ka zuciyar shi idan mutum zuciyarsa ta alheri a cikin alheri ya zuci kawai to wannan shi ne to shi ne annaba ne ta zo tsara ne amma ne ce haddana ya haifu ne ko kai kara haddana laifi an bin adila an sa'a an abi salih an abi hurayra an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce laysa al-kida ba ba ba wadata ba ce an kasara al-amal ta ta ka da ruwa akwai hadisi abu hurayra da annabi yayi wa abokan tambaya yace me kake gani wadata ake tara gidaje da filaye da godoji da kaza yace sai ya rasu da Allah ne yake wani kyau da me kake gani talauci rashin gida da kaza da kaza yake ji yace ba shi da talauci ba an gina shi da yace wadata ita ce wadata zuci walakin nan gida gida da wadata ita ce wadata zuci wadata kada ruwa ba a'udhu bil aini shine kada ba shi ne wani yasa wani hadisin yana bukatar da amma mu yi sosai mu ji a awar su mutane a tattara su laiba da yake alai a tattara a baya dubu da zai su laiba da yake su biya an sami da lana da su lana a tattara da biya da lawa a yau da lama a kan asiri na bi da guda ni na bayan cikin manyan ɗaliban a da zama ya ce na yi wa zama ne na zo na hidima a kira sinina a tsawon shekara goma فما كان من فرق كسب يتبت واحد من كشف تلي أنه عليه الصلاة والسلام يجاوب كيف kafa kuma ta ba wa ne bauta yake a wato yi ma ka yake aiki yake abu da na ya kawo shi wata ma ya kuma ta kawo shi ta dan ajin annabi alaihi salatu wasallam zuwa ya kai hidima to amma tun da annabi ne ta dauki rafi ta cewa ko an ce za ki rara ka za kullum sai kana bari wai ce ka dauko mayar da ko to annabi ne ta dauki rafi ta ba cewa an da annabi ne shekara goma wa ma kana ni ke yin lima af'alu kuma bai taɓa cewa da ni ne sai da aikata kaza ala kunta fa'atu ila ma dai kaza ka aikata ba kaza ba ولا شيء ko ala kuta wato wala shay'in fa'atu li wa fa'atu dan kare da wani abu kuma annan bai taba cewa da ni bai sa kai kaza ba bai taba hada shi bai taba cewa bai sa kai kaza ba kuma bai taba cewa bai sa kai kaza ba to samu iya zama da zama da kaza shi ne mun hada a kirin da yau wannan hadisi da yau zai fito idan mutum yana da yaro kana so tafiya ta kudi ba a so kullum ka rika tuhuma a kudu ka rika bayan umarni shine yake wato ba ni da tanziwul lisani an sajid haka ya fara a da wani akwai ba ina da zamu koya ka kanin a cikin na cewa sarka ta hanci dan gane da tuhuma ko ba ta ka gida idan ka ta abu ce ba idan dai ba ba to kar ya rubuta kullum tuhuma ba ke me yasa ba ya kaza ba wata ran amsa ba za ta ba ta yi dan za a ci da kankan ko haka kawai amma idan ba a yi wata sai ka ce a ji a yi kaza saboda ka ga ba a yi wata kar ka ce da yasa ba a yi wata domin za ka bata ba ne umarni ya yawa a gidan ka to za ka zauna lafiya wata kila bayan gidan ka ne ba zai yanzu da ka zo sai ka ce a ji a yi kaza umarni ya tawo kuma hakan yaro ne a gida ko mai aiki ko umarni ya fi yawa bai ba sai dai idan ya yi tsohon ya aiki sai dai idan abin ya shafi ubangiji sallah azumi wannan za ka yi umma sai ku yi sa wani sallah ba amma wani al'amari na ka ɗau wannan gomu da wallahi za ka zauna da shi to ba kuwa wani ya yi da dama dan ka tambaya me yasa sai ya dan ka ga haushi to kuma kana ba ka ba a ya ba to shi ne kudo da hada yake cewa kuma ni ya fi yawa dan ka da shi wato babba da na kana ka kuma da kuɗi ka kuma da ka ci amma ki ka dawo da gaba da ta dawo ba ya ka dawo da kasuwa ka ce wani wani aka kuɗe su zo nan ku kwaje wannan kana kana ce ba wa da ku da ba a ba da ka dawo da ku kwaje wallahi idan kai ne da kai na biyu za ka idan ka ba da nan ku ka ku ka zo haka ji idan ɗan biyu ne ko kuma wa da gani ne in ba ba ba za a ce to aka ba ya ku da dawo in ba ba ji wallahi ce ne zo ku ba ba amma in yau zato kullum tuhuma ce to za ka rika samun matsala don wani zai yi danka dama to wannan shi ne ibn hadar ya kawo kuma gaba ce da jin yayin mutuwa sosai Eh, dama wannan na san za ku yi hararu wannan dai ba na hararu ji za da mana a gani na cewa kyawun mu'amala da gaba ne da Allah na cewa shi ba wakantan karsa ba ne da wani da ke bara mai yawan nita na koyi da nita ikin abu a wannan sa wani na karkashin ka amma ka duba maka doki duk da zama wani babban sosai wani da yake ba da zama wani abu kan su gane cewa wani ya rasa da ne ya kan kama kai ba na shaji zuwa yi kaza waye ce baka wuce da aka wuce motar nan bai za ba goga mata kaji ba goga mata ta bai kyan yanzu amma zai nuna abokan da cewa ba sa waye haka wuce sai ya kira wurin shugaba to shi ne haka akwai na yawa da zamu kai kuta ba ku kai na farko ne ki kawo mu'amala ta Allah ne da rasul hatta wannan ce ka kai dinka baya mu da ta mutu wajen mu'amala sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fitar tirmidhi a cikin al-shamai shamai al-bahawiyya da kuma tirmidhin nasa na sunan duka ya fitar حدثنا ابن عبد الاسود قال حديث نزل يجوز wato saba'in da takwas wannan hadisin da muka wuce shi ba a cikin ne mai kyau ana ta sana abdulmalik ibn amru abdulmalik ibn amru abu amir al-aqadi ke eh ya rubuta karni na biyu farkon karni na uku kai shekara ta ɗaya biyu biyu da biyar Allah ba bakin sarki ya masa suka to shine yake cewa قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن العقرمي عبد الرحمن العصر قال إني سمعت أنس بن مالك يقول na ji ana dan malik yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam rahima wani ne annabi sallallahu alaihi wasallam wato me jin kan ana ga mana bil mu'minina rahufur rahim an gane ko rahufur rahim to saboda haka sannan ga shi can a lakar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alikum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim to shine wa ayat da wasu zo makawa to shine yake cewa wa kana la ya'tihi ahad aw ahad illa wa adahu annabi ya kasance ba wanda yake zuwa gurin sa da wata bukata ba ce ce ba ko ba akwai kuma masu zuwa cikin banki sai su gaya a ɗaura domin a ɗaura mai biya wanda da rawu in ka ne ne da da naira sarkarwa idan da abun a gurinsa haka annabi yake a wani ba na ba kawai sai ta zuwa ya ga karfi a ɗaura ne da zuwa na ba kwani guda karfi da gobe shi kansa annabi zan yawan zuwa ya ce wa annabi kuna so annabi ya ce da kara su duka duka alarba ko duka gaba ɗaya tattara yake duka yake zo tattara ya baki sallallahu alaihi wa sallam to sai yace wa anjaza lahu in kana indahu yana zartarwa shine anjaza yana zartarwa idan da abun a gurinsa sannan sai ci gaba da cewa wa kimati salati wata rana sai da ikama an tare ikama kad kamatu salati kad kamatu salati wata abu a arabiyu ana aka sai ga wani mazanin karkara ya zo masa eh sai ga shi ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam da ya zo mai babu ba ka da hu bi sauri sai ya ko tufafin annabi alaihi salatu wassalam bakani sai ce inna ma baqiya min hadisi yasira abin da ya rage a bukata ta kanan ne wato yana so ya kai a gaban mutane ba annabi alaihi salatu wassalam na gaba shi zai dan yi ce abin da ya rike a bukata ta kadan ne ai wa qafu an sa'a ina jin tsoron da kan mata bukatar ita ba za mu ba ku sai annabi ya miki an fada ne kama kar ku manta an ta da kama sai ya miki wato sai ya biyo annabi alaihi salatu wasalam kowa ya tsaya yana jira hatta faraka min hajati hatta da wannan balar ba kawai ya gaba bukatunsa na bagagani da zai faɗa ثم قبل لما النبي يجيو فخلى يزور ايه يتاري سنة ما كان يتاري إقامة shine malamai suke cewa ibn hajar ya fitar da wasu abubuwa a kai da sauran malamai shari cewa abubuwan da za mu koya na fito a nan da yawa a shi za a iya zuwa an tada ikama da imam sai ga kawai wasu yanzu za su kara sana burkulin su sai ne a to magana ma sai a mallaka na masu nafula amma ko ka je masallaci san ko ya ya muke da wani ya ci sama gara an fita da islama an yi kaza lokaci yayi shi ne malamai suka ce inda buƙatuwa ta wato wani abu ne da liman yake gani ba wai zama ɗabi'a ta ba wani abu ne da yake aiki ya buduro to zai iya jinkirta duba kuma sai da ya gama bayanansa suna tsayi saboda ladabi da ba wanda yake da rikamacin salatu babu ko kimati kuma ku duba kada ka wajen salati saboda ana so ka sadar da tada sallah ba da tada ikama idan ko ba da zara da yawa shine aka ba da shi abu amma shi ne ma fi sallah ba ta tsaya ka ce kada ka wajen sallah ba ta tsaya amma annabi ya tafi yawa wa bukata sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai bidiyo mai yawa da za mu koya a cikin hadisi to sun ma akbala fa sallah annabi ya ji ya zo ya sallah hadisi ne kuma mutum wanda yake da hadisi حدثنا فروة بن أبي المجرى أو حدثنا قبيصة أنا حدثنا سفيان عن عن علي بن المكلف عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا بعد أسوأ أن تقول يا النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبو ياتي بابه قلت يا اتبعه kai a sama ne ta zo salamu wanda ya kai mai kyauta ma ba to wata kyauta yake ko ba duk wanda ya kai mai kyauta da wata kyauta yake ko ba ita wani mawaki ke cewa ma kana la tasu illa bi tajahud law la tajahud kana la ubuna wa dai ku ma kana la tasu illa bi tajahud bi taba cewa wala a ka tambaye kasu din da yake illa bi tajahud cikin dalila ashhadu an la ilaha illallah bai taɓa faɗa ba mai kake zo ka ce. A'a, kai ma ba ba hana ka ce ba, ana gaya wa ƙololuwar annabi alaihi salatu wasalam. Kai in an zo ka ce babu, a kai ba annabi ba ne. Yawwa, ma dai magana bi da yake gaba da Allah ya faɗa, kawai ma'arufun wa mafiyar da kai da sadaka da kodin suturar da ke sara. ƙarshe ƙarshen can gurin da yake cewa da yana magana a kan Allah wala ta kuza kullal mardi fa ta kawo wa lukum Allah mahdura a ayat wala ta da'ani laka maglula ila umrika wala ta kuza kullal mardi fa ta kawo wa lukum mahdura ba daidai na gurin da ke zuwa bayan wasiyar ta gani da cewa wa wa inna al-muwakkirin kanu ikhwa da shayatin wa kana shaytan shaytan da rabbihi kafura sai ayar ba ta wuce wa in ma tu'min da anhu ila rahmatin min rabbih ita ne ke kawo wa in ma tu'min da anhu ila rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maisura ko da maisura sun bu to da ka ga abin da Allah ya gaya ba kun babu kenan da kawo wadannan ba daɗi ka ba yo yo ga ji kan wanka ne ya zo maka shi wani ne wallahi da sauki amma ba za mu ka zuwa wato ayi da wani ka ga ne zai dan tare ko ku duk wannan sai kin ga shi ba ku gani da za ka fara da ku ba ku kaza sai yanzu dai wallahi da sauki a yi hakuri Allah ya hore ma ka zai lare a ga wannan magana sai ne daɗi to shi ne to shi ne ma kana la sabdu illa bi tajahudi law la tajahuda kana la uhuna ba da dagiya ba da ladin annabi ta zama na hada la ilaha illa Allah wa hada anna Muhammad ko ba dan wannan ba to da din ladin annabi na ba dai لو نفي فقول كان الله نعم قلت بذلك ما قال لا تبدو إلا بتشهده لو لم تشهد قال الله نعم صلى الله عليه وسلم وشي أنا ودي سوى الدعاء دوا إيدي بيتي شراء ويا كلما بقوتم wannan wanda yake yana da iya da zalali ko a ta gaba ba ta yake zauna ka ta kuza a raka ana kawowa ka wani aka ce ji ga rawar ya na a cikin ko ba ta daga gaba wannan annabi ya dace ya fito ji kaka kace sallallahu alaihi wasallam saura shi ne ko حدثنا فروة ابن أبي المجراء قال حدثنا علي بن مدحر علي بن مدحر لغاوة معه عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق أي ذكر سيدنا أبو بكر وكان سيدنا أبو بكر لا محمد هو ابن أبي بكر بن الصديق دون أن الصديق القاسم wanda ya rasa shi sana kasar da shida bayan hijira ana Abdullahi bin Zubair mai gida Asma'u kaga magana sai yan gidan Ali ke mara ayin mura'atayn adwa da min Aisha ba taba ganin mata guda biyu da suka bi na Aisha Aswada kun ji Aswada ta fito ko wannan suka bi na Aisha kyauta wa Asma'u da ranar Asma'u da mahaifiyarsa da gugwarsa yake ni taba ganin wanda suka bi kyauta ba kun ji akai ta kuma za ku ji misali wajuri ma bukkani to sai dai wajudu ma kyautar da ta saba kowa da ta saba ba za ku je da take amma hajiya ita na da hajiya ba kana ta ta ji ma'u ce a ina ce haka ne yawa wato wato da da ta ta kasance tara wa take idan aka kawo mata abubuwa sai ta tara kamar ku zaki dubu ɗari uku ta zo ga ɗari uku da ta kai ku biya sai su ce su irin wa ya kai kuma da lara ba sai ka raba duka domin wata rana mu'awiya ya taɓa aika mata da dirhami dubu ɗari da tamanin ta ce bai da kuma zara kuma zara ba ka abu da roƙi bai wa ya zo da ji wannan kuɗin ki tarba tarba kaf da ba ɗaya darabi duka shi da tarba da aka zo shan ruwa sun ya zo na kuɗa ya ka kawo gurata da ruwa shi kan kuɗa na kai sai take cewa haba haba wani da tijuwa ne ta ce ya za a zo a gama raba kuɗi amma ko kan na ba jira ka ce ba a jawa sai ta ce na su an tafi ya umar zara ita ce zai ne ya ce umar zara sai ta baki tana mun ba da an siya ko na jira ka ce an za a biya kun ga sai raba komai ko jira ka ce ba a rage a jira ba to haka na nan kare Abdullahi dan Zubair na ta bai kama da kuɗi mai yawa bisa na mutunci kun ji da kyautar da yake ciki ita da a ta ina kana inda ma inda kasa ba sai ya tara a gurin da sai tara haka na da gari wa amma asma ita ko na asma wa kanin lafi su ku sai a digari ita bambanci su shi duk abin da ya zo a lokacin da ba shi ne bambanci kowa ne kyauta inda za ka kawo miliyan goma yanzu to a gurin za ta ce a raba da ita ita kuma na tashi ta ga wani ta ga bai da yawa ita ce a kara don kowa ya samu alƙara lafiya ko ba ku ko ai ba nan take ba ka gane ai za mu zo gaba to sati mai zuwa za mu fara babu ƙwaru da ruwa duk za mu biyar domin za mu magana kai wanda ba ya iya ba da kaɗan kuma yawa yanzu da zai bayar za mu zo insha Allah yanzu kuta da wani ubi lokacin mu baya kuma ba a da a hadisin ku da kuke magana kan Allah da zai cikin da zai kasa za ba ba ne da wani hadisi ba amma za mu fara da kasa in ya zo dai mu kafin mu fara karatu wanda mun sai ka tuna ba insha Allah abubuwan da abu kai ne Allah ya baka da wannan kai kuskure Allah ya zo kun ji kyauta ku saki mai zuwa za a magana akan ruwa kuma da kauro da ruwa za mu ji ne bambancin a ciwo da albukum amma sai ba ka kace yawa yanzu da su da wala sau na wala ba hadin ba na la ajidu ma ahiluhu ai ai ba bambanci misali ka gane ai uwa ka ya kawo a nan yana gaya ma a cikin biyar ba kuma da Allah ba ya sa da sai sannan la ajidu ma ahmilukum alayhi da wallahu wa ajidu tafidu min al-jannah hatta Allah ya jidu malaki la ajidu wannan wato kamar a ce misali ba na daga cikin tsarin maganar annabi alaihi salatu wasallam Allah ya bada ba ba wani wato ma'anar wannan na afgana ko annaba a gidan da rai da wani kaga ba na ba kuma yanzu ba ba kun da za a dora wa amma idan ya samu ai annaba a gidan da rai ba karkashin ayyukan an kawo ba ruwa ne idan wani ya samu za a dora ku amma ne a yanzu ba kuma yana faɗa ku gani lami gaba ɗaya don har a bayan da aka ruwa amma ta ɗan wani lokaci ba za ki wani yanzu ka baya ba za ta yi zai ba ku kamar da ya gaya wani da wani da wani amma idan ya duba a baya da dukkan duka bai da tamu da ka gane ita ce a nan baya amma cikin wani lokaci kafin abu ya samu kuma ko da annabi ya ce ma da yanzu to ko bayan kwana goma ne abu ya samu sai abu ba shi ta ko ba da ba ka ga ya ce shi ne gaban da wallahi wa ta'ala alaihi wasallam amma ka yi shi da ne shi ko amma ne za ta annabi alaihi wasallam ba ta da wawa shi ne Allah da ba ta da wani na da ta shi ta da ko da an faɗi ta mutum burani an gani ko shi ta aka baka cewa ga wanda take ta jin jin jin sana nabi kalimar shahada
eh kawai da wannan din din amma haka da ba din din mace ga shi an gaya ba cewa ba ta da goma wannan muna kawo mai shi da yawa da goma da wata kuma da kuma yi a rayuwar bayan da wani kuma kuma ya rama da shi ya yi na duk masu zuwa a cikin da ya kuma yin yawa yin shi wanda ke yi jarabawa a yanzu da kuma waɗanda masu ke yi jarabawa a yanzu da jarabawa a yanzu da ke zuwa da jarabawa sai da ke yawa shi a rama da kuma da ke jarabawa ya faru a rayuwar da kuma da Allah su kira da kuma wani da suna jarabawa da kaɗa a wani da kuma da Allah suna da kuma wani da suna jarabawa mara da ya yi da ya da kuma da ya yi da kuma da ya yi da kuma da ya yi يا أيها المسلمون الذين آمنوا أولئك لا يضرك ولا يضرك وإنك لترك يا أجل السلام عليكم إنك خلق عليك رحمة والإيمان اللهم أعطنا بغنانا ومن حكمنا ولا تغونا ولا أعلى إلى أن خلق وعلى وشرعنا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم 呃，是的，是的。